muna nan a cikin suratul baqara aya na 233 za mu tashi na 234 insha Allah akarba kallah bismillah
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم وقال ربك رب العزة يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وأشرار فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أربتم به من خطبة النساء يا أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى yana bayani akan hukunce-hukuncen mata yana cewa wallazina yutawaffawna waɗannan da suke mutuwa minkum daga cikin ku ya zaruna azwajan su bar matan auren su ya tarabbasna ay ya tarabbasna bi anfusihinna su saurara kasu aure bi anfusihinna da kanin su ba da hun bayan su anin nikahi gabanin aure arba'ata ashurin watanni hudu wa ashirin da kwana goma من الليالي daga darare wa haza wannan hukunci fi gairil hawamili a cikin matan da ba su da ciki ne wa amma hawamilu amma masu ciki idan mazajen su sun rasu sun bar su fa iddatuhunna an yada'na hamlahunna iddan su su haife cikin su wannan ya zo a ayatul dalaq suratul dalaq wal amatu ita ko kuyanga alan nisbi bisa rabi min zalika daga wancanan ka bis sunnati a sunna wato haka yazo a cikin hadisi idza balagna ajalhunna in sun kare ajalin su wato suka kai zamanin sauraron wata hudu da kwana goma nan fala junaha babu laifi alaikum akan ku ayyuhal awliya ya ku waliyai fi ma fa'alna cikin abin da matan suka aikata fi anfusihin a cikin kanunsu min at-tazyyin ne yin ado wa ta'arrid da bijiru wa lil khutabi ga masu neman auren su bil ma'ruf da ya kamata shar'an shari'a والله بما تعملون خبير ألا مسن أبن كتي أيكتا واني عالم ببادنه يا سمبوي ينسى كظاهره كمن ظاهر انسى معنى هكمان أربعة أشهر وعشرا حقيقة أن أبن أيكي نفي دا إدى كرا دو دم وني أكي جدا وني yana yi wa lokacin da mijin ya rasu tana da ciki to idan ba ce ta zauna wata hudu da kwana goma nan ba to ba za a gane ko da cikin ko ba cikin ba to amma za ka ga idan shika kwana wata uku da kwana goma ne wannan ko sai aka ce wata hudu da kwana goma ma'ana al'adan ciki kamar yadda suka masana suka ce idan ɗa namiji ne idan aka yi wata uku zai fara motsi idan ya mace ne aka yi wata hudu zai fara motsi to ɗayan biyu kenan in ɗa namiji ne aka samu a cikin yana wata uku za a ya fara motsi in ko ya mace ne wata hudu za ta fara motsi to sai aka ƙara kwana goma a aiciya ne saboda haka idan aka saurara irin wannan hali shi sai aka ce banda masu ciki dama cikin ne ba so aka yi gidan wani to wannan ga cikin zahiri saboda tana haifa cikin da ita bata da cikin wannan mushkila amma wanda ba sani tana da ciki ko ba da ciki ba sai an samu waɗannan watanni na wata hudu da kwana goma ɗin to idan aka samu riba wata hudu da kwana goma abubuwan suka rikice to ba dama fa ta yi auren sai fa an tabbatar da ba ciki wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku mazaje fi ma araltum bihi min khidmatin nisa cikin abin da kuka ishara da shi ne neman auren mata almutawaffa anhunna azwajuhunna wanda mazajen su suka rasu suka bar su fil iddati a cikin idda an san ɗan adam bai da haƙuri wani matan na mutuwa daga inda ya je gaisuwa ya kyallare ido zai ce in ta gama dai wannan insha Allah kunna ciki to Allah subhanahu wataala ya ce kar a yi neman auren cikin idda kar a aura cikin idda to kai kuma in kai shiru watakila wani ya zo ya ma uba take to kai kuma kana da bukata to Allah subhanahu wataala ya san halin mutum hulikal insani ajula to sai aka bada dama aka bada yar koba idan kana so to akwai dabarori da za a yi ka fito ne ka ce wance ina neman aurenki haramu ko ka gaya ma wani ina neman aurenki haramu amma dan ishara wanda mai hankali yake ganewa aka ba da dama shine fi ma alattum min khidmatin nisa'i ka qaulil insani shine mai tafsiri ce kamar badin mutum masalan innaki la jamilatun wallahi wanci kina bani sha'awa wallahi kina da kyau Allahu akbar kina da kyau haka Allah ya kiyarsa saka cewa man yajiru misliki wa ya samu kamanki da yawa masu kwaɗayi a cikin ki wato har da shi kenan da yawa masu kwaɗayi a cikin ki ko kuma irin kyautar nan dai wanda za a gane da Allah kullum in gami lokaci wance ta kwana lafiya a ce ina gaishe ta a dan sai goro a dan aika haka na dan wani abu ko kuma a hanya ne ka ganta a sai ka kira wani suna daban wance ne ai ba ni wani a Allahu akbar kin yi kama da wata wadda na so wallahi Allahu akbar sannu wance sannu a kai gashi albarkan ne albarkan kama to Allah sa mu ga alheri Allah sa mu ga alheri to duka mai hankali ya san irin wannan idan ma an ga kyauta na shigowa gida akai akai an san da magana kai ma din na kin ce albarkan kyau to kowa ya san da magana din to shine Allah subhanahu wataala ya ce an ba ku dama don Allah ya sani a wakanantun ko kuka ɓoye fi a anfusikum a cikin kayanin ku min qasdi nikanihihin na nufin auren su walakin la tuwa alima Allah annakum satazkurunahun Allah ya san cewa ko ba a ce haka ba sai kun yi satazkurunahun da za ku ambace su bil khidmati da neman wala tasbiruna ba ku hakuri an hun daga barin su don haka fa ba halakum wata arila ya halatta muku yin irin waɗannan maganganun na bijirowa walakin la tuwa'iduhunna sirran Allah amma kar ku yi masu alƙawari a asirce ai nikahan aure illa lakin an taqulu har ku sai dai ku bada kaulan zance ma'rufan abin da yake abin sani ai ma uriba shar'an min at-ta'rili na ta'rili falakum zalika kaga da mazaje ke yi yanzu har matan ma suna yi yawa in daga wani wanda take cewa sai ta ce a gaida wani sai ga bazawara tana ce a gaida wani a gaida wani wala ta ji mu wadannan nisa kai karku karfafan kullin aure ai al'aqadi bisa kullin sa hatta yablagha kitabu har dai shi al-maktubu abin rubutawa na inda nan ya kai ajala ko ajalin sa bi an yantahi ya tuke wa alamu kusani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin kanin ku min al-azmi na niyya wa gairi da waninsa fahazaruhu ku kiyaye shi an yi waƙi ba kun yi muku hukuba idan azamtum idan kun karbaba niyya wadda Allah ya hana walamu kusan anna Allah ghafurur rahim Allah ghafurun mai gafara ne halimun mai haƙuri bi ta'khiri da jinkirtawan uquba an mustahiqi ha ga barin abin wanda ya cancance ta لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قول أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير la junaha alaikum babu laifi a kanku ya ku mazaje in dallaktumun nisa in kun saki mata ma lam tumassuhunna matakun ku shafe su ba bi kiratin tamassuhunna kun aure mata kenan sai shawaran ku ya canza gashi an riga an daura aure kuma auren ka gaba zai yi ba ma'ana tamassuhunna ai tujami'unna ba ku yi jima'i da su ba aw tabrilu lahunna farilatan ko kuma ba ku yanka masu faril maharan sadaki ba wama masdariyatun zarfiyatun ay la tabi'ata alaikum ba wani bibiya akan ku bi dalaki a cikin shika zamanin adamil masisi a cikin zamanin rashin shafan wal farli da yankawa bi ismin da zunubi wala mahara ba sadaki faɗalliquhunna ku sake su wa matti'uhunna ku ba su wani abin da za su ji daɗi da shi wa tu'hunna ma yatamatta'a bihi ma yatamatta'ana bihi alal musi'i qadruhu ya wajaba akan mawadaci daga cikin ku ya bada gwargwadon abin da zai iya wa alal muqtari bisa mai kuncin arziki kuma aliki al-ard qadruhu gwargwadon sa yufidu annahu wannan ya bada fa'ida la nazara ila qadri zawjati ba a duba zuwa darajar matan mata an tamti an jin daɗi bil ma'arifi da ya kamata shar'an sifatan mata'an haqqan haƙƙi ne sifatun saniyatun aw madanun adal muslimin bisa masu kyautatawa wato sababin saukan ayan wani mutum ne daga cikin lansar ya auri wata mata amma nikahu tafwili ma'ana abin da ake cewa nikahu tafwil ka auri mata ba a ambaci sadakin da za a biya ba yana yi wa matar saboda tsananin ƙauna tsakaninku nawa zan biya sadaki a ɗaura kawai ai ma yi maganin daga baya to ko kuma a'a uban da uban yariya da uban ai tsakato ai yakka ne ai kai ma yakka ne nawa zan biya sadaki ai ba komi ba matsala a ɗaura auren shi ake ce mace nikahu tafwid wanda ba ambaci kuɗin sadaki ba to akan yi aure a haka to sai wannan mutum ya auri mata a irin wannan ba riga an ambaci sadakin ba sai abin ya lalace auren ba zai yi ba to a ka'ida matan ba ta ci komi ba tunda ba ambata ba dan ambata ne za mu je a nan gaba inda za ta ci rabi to amma tunda ba ambata ba shikenan ta tashi a banza kenan sai Allah ya ce a to ita din ma ku dan bata wani abu don ranta ya sanyi to ba da wani abu nan ba an yanka maka abu kaza za a bayar ba Allah ya ce alal musi qadruhu mai ruwan dukiya ya ba da gwargwadon abin da zai iya mai karancin dukiya ya ba da gwargwadon abin da zai iya to wannan ya fa'idantar cewa a'a ba ana duban darajar matan ba ne kai ne gwargwadon ka kai na fa'in alaqdumuhunna amma in kun sake su min qabli an tamassuhunna tun kamin ku shafe su alhali wa qad faradtum lahunna farilatan kun yanka masu sadaki to fa nisfu ma faradtum kaga aka san wancan kenan wancan ba a yanka ba wannan an riga an yanka ka ce za ta bata bata dubu goma har ma ka biya tukunna sai aka daura auren bayan daura auren sai abin ya lalace to ba za su dawo duka ba ba a bari a kwashe dubu biyar ne zai dawo wajen ka dubu biyar din ta ci ya ji bula hunna wal jula kuma nisu rabi zai komo muku illa lakin an yafuna sai dai in sun yafi ai zaujat fa yatrukunahu suka bar shi aw yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko ko wanda kullin auren ke hannunsa ya yafe wa huwa zawju shine miji fa turku da halkulla wani miji yakan ce a shikenan tunda na riga na bayar ai shikenan na bari duka wa ibn abbas abdullah dan abbas yace alwali idza kana mahjuratan fala haraja fi dhalika waliyin yarinya in matan ta zamo mahjuriya ma'ana wadda bata kai haƙƙin haddin shari'a ba to babu laifi ya yafi ya ce ya yafe shi kenan amma an ta'afu aqrabu littaqwa amma ta yafe shi yafi kusa ga tsoron Allah wala tansawul falla bainakum kar ku maza ku yafe yafi kar ku manta fallalan da Allah ya tsakanin ku an ya tafallala ba'dukum ala ba'd inna Allah bima ta'maluna basirun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne fa yajazikum ya saka muku duk wannan Allah subhanahu wataala yana yi ne saboda an san dan adam da gaggawa manzo Allah sallallahu ya ce hulika lil insani min min atashin wato lokacin da Allah ya halici annabi Adam da laka ya mai da shi mutum kamin a sa ruhi a ciki sai ya kira ruhi ya ce shiga cikin ran a jikin Adamu ta ce ba zan shiga ba Allah ya ce shiga karhan ki shiga karhan a fitar da kai karhan shi yasa yadda rai ta fita dole in ana fitar da ita ma za a fita dole to da aka fara sa mashi ran shi annabi Adam da ran ya kai gurawo ya kai guyoyi sai ya so ya tashi tun kame a gama sa ran sai Allah ce kulika da insanu min ajalin ka cika gaugawa dakata tukunna to ana nan ran na shiga ran na shiga da ya zo daidai makogoron sai atishawa sai ya ce alhamdulillah shine farkon wanda ya fara cewa alhamdulillah to farkon wanda ya ce la ilaha illallah annabi nuhu alaihi salam farkon wanda ya ce allahu akbar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sa suka zamo baqiyatu salihatu farkon wanda yace la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala shi yasa yake son irin waɗannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawabun khairun amala la junaha alayhi.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم hafizu ala salawati was salati al-wusta ku kiyaye akan salloli al-khamsi guda biyar bi adaiha da ba da ita fi awqatiha a cikin lokutanta was salati al-wusta da sallan tsakiya ana ce adful khasi al-am domin an ce as-salawati din nan shi ma salatu al-wusta yana ciki amma don Allah ya nuna maka salatu al-wusta yana da muhimmanci sai ya ce was salatu al-wusta an ce hiya ita ce sallar la'asar al'asaru aw subhu aw zuhur ai gauru ma ko wani su a kawalin ga maganganu nan wa farada da zikiri Allah ya kadaita salatul usla da ambato ya falliya saboda falalanta wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ga Allah a cikin sallah qanitina kuna masu biyayya ila an ce mudiina da qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu qunutin dukkan qunuti a cikin alqur'ani wannan da'atun biyayya ne rawahu ahmad wa ghayruhu wakila an ce ma'ana ku tsaya sakitina wato shine ma'anan qanitina din saboda hadisin zaid ibn arqam yace kunna natakallamu fi salati da farkon lamari muna sal muna magana a cikin sallah ba mu bari ba hatta nazalat sai wanda da wannan ayan ta sauka ko umirna aka hore mu bi sukuti da yin shiru ونهينا أكا هنيم عن الكلام قبل زنتي أتكن صلى رواه الشيخاني قال سبحانه وتعالى إحنا جامنا مهم منشن صلى أتكن أبو بوان أكا فلن تامن زم الله صلى الله عليه وسلم دكان سؤال فلن تامشو أكسني أما صلى دلا باشي sai da Allah ya gaice shi ya yi Isra'i da Miraji da shi ya je ya bashi shi da shi to manzala na yake cewa a salloli guda biyar masu kankare zunubi ne manzala ce idan ɗaya a ƙofar gidansa za a samu ƙorama kullum a wannan ƙoraman mai ruwa mai kyau zai wanka sau biyar za a samu datti a jikinsa suka ce la ya rasulallah ya ce haka nan salloli guda biyar yana cewa salloli guda biyar kafara ne ga abin da ke tsakaninsu To, Allah subhanahu ta'ala yana cewa annabi Musa alaihi salam Musa bari in baka gaya maka falalan al'umma annabi Muhammadu akwai wasu salloli guda hudu raka hudu na na ba al'umma annabi sallallahu alaihi sallama ita ce sallan azhar raka an farko ina gafarta musu dukkan kurakuransu raka na biyu mala'iku na nema masa gafara duk wanda mala'ika ya nema masa gafara ba zan azabtar da shi ba raka na uku ana bude masu kofofin sama a amsa addu'ansu a ciki raka na hudu zan halatta masu yarda na idan sun yi ta da kyau ba zan yi fushi akan su har abada to haka dai Allah subhanahu wataala ya ce ku kiyaye salloli shi sa salatul usta wasu suka ce sallan la'asar ne me yasa suka ce sallan la'asar domin sallan azhar zawwal shine lokacin sa sallan magariba da ranar rana ya fada sallan isha in shafaqi ya boya sallan alfijir in alfijir ya keto sallan asubahi sallan la'asar sai ba a faɗi lokacinta ba sai ka ji sahabi ya ce muka yi sallah da manzon Allah daga cikin madina je anguwan awali rana tana da ƙarfi ba ta riga ta yi shirin fadawa ba ma'ana ainihin lokacin da mu'ayyani irin wannan ga wannan ga wannan babu suka ce ne suka ce a ba shi ne ba ai salatu rusa sallan asubahi saboda lokaci ne na jin daɗin bacci lokaci ne na kaza to Allah subhanahu wataala ɗaya da hikimarsa sai ya ɓoye salatul wusta a cikin salloli biyar don ka yi ƙoƙari ka ce wacce ce salatul wusta din kamar yadda ya boye lailatul qadri a cikin wata ramadana don kullum ka tashi ka ce watakila ne lailatul qadri kamar yadda ya boye sa'a ya ce kowane ranar juma'a ji manzon Allah akwai sa'a ɗaya wanda duk bawan da ya dace yana roƙon Allah ciki Allah zai karbi addu'an sa ya gafarta masa sai aka koyi saboda duk sa'o'in ranar juma'a din ka tashi kai ta himma akai kamar ayyuka Allah subhanahu wataala ya ce aikin da zaka yi in na yadda da guda ɗaya shi kenan ka samu rama in ka shekara dubu kana sallah guda ɗaya in na yadda da shi ya isa sai aka ɓoye maka wanda za a yadda da shi dan in kai yanzu ka ce ban sani ba kila ba yadda da wannan ba sai ka tashi kai ta yi saboda Allah baya son ya ga bawa ya kau da kai a wajensa to shi sa Allah ya ce wa salatul usta malamai suna ta kacanci wani ce la'asar wani ce azhar wani ce a ai azhar ne tunda idan idan aka fara to ala kulli halin dai a kiyaye sallolin nan kowace yamma bayan hafta yankun ji tsoro min adowin abokan gaba ausailin ko ruwa wato rigawa ausamin ko zakunka farjalan jam'u rajilin ku yi sallah kuna halin tafiya ai mushatan sallu ku yi sallah auru ku banan ko kuna masu hawa jam'u rakibin ai ai kaifa amkana duk yanda yau kaga sallah kenan ba zakan fadi akan mutum ba matukan yana da hankali mutum ma bai da lafiya har malamai suka ce mutu yana da lafiya bai da lafiya ya hangi zai mutu kuma yana da hankali kuma lokaci yayi bai ba yayi laifi wato yayi ko da a kwance da ishara to shine aka ce dole ne kai sallan nan in mata kama a halin tafiya domin in ka tsaya zaki na bin ka da gudu ga lokacin sallah yayi ko ko an je wajen yaki abokan gaba sun koro ku ga lokacin sallah yayi ya za a yi sallan ka tsaya kashe ka ne ko kuwa sai ka yi sallan a wannan hali ka rike takobinka har ma in ka duba masu littafi kan ce ko da takobinka ya kwaɓi da jini ka yi sallan haka nan na wa agani wa yumiru nuni da ruku da sujada fa idza amintum min al khawf in kun amince daga barin tsoron nan fazkurullah ku ambaci Allah ai sallu kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ku yi sallah kaman yanda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba qabla ta'limihi min fara'iliha na fadillanta wa hukukiha da haƙoƙinta wal kamu na kama allamakum bi ma'ana misla ma allamakum ni ma din nan mausulatun ko mazariya wallazina yatawaffawna minkum yazruna azwajan wadanda suke mutuwa cikin ku su bar mata falyusu wasiyatan su yi wasici wa fi qira'atin darrafi falyusu wasiyatun ana wasici ai alaihim akan su li azwajihim ga matayansu wa yuduhunna su ba su mata'an ma yatabatta'ana bihi abinda suke jin daɗi da shi minan nafaqati wal kiswati ila tamamil hawli zuwa cikin shekara min mautin daga mutuwansu alwajibi alaihin na tarabbusu wanda ya wajaba a jinkirta to kaga wannan ayan wallazina yatafawna minkum zuruna alwajin wasiyatan li azwajin mata ila ila tamamil hawli wannan ayan ake karantawa an dauke hukuncin domin da idan miji ya bar mata to za ta yi shekara ɗaya ne a zaune kamin wani aure ta sannan kuma babu wani gado da aka yanka mata sai dai kawai Allah ya ce in za ku ga alaman mutuwa ku ce a bata wani abu don jin daɗi to da ayan gado ya zo sai shafe wannan ayan cewa wata hudu da kwana goma sai shafe wannan saboda haka da aka zo da cewa maimakon su zauna shekara guda a'a ta yi wata hudu da kwana goma kuma wata hudu da kwana goma nan in gidan na mataccen ne to ba ma wani magana ba wanda ya isa fitar da ita ba wani magaji da zai fitar da ita sai ta gama wata hudu da kwana goma nan sannan a fidda ita ko ko a'a ba nashi bane gidan haya ne amma ya biya kuɗin shekara da sauran lokaci to za ta zauna a wurin ba za ta tashi a wajen ba idan ko a'a wurin ya zamo irin gida ne wanda ya sabo a can gefen gari akwai tsoron tunda an san ba mai gida wani zai auka gidan ko ko wani zai zo ya ha'inci to wannan shari'a ya ba ta dama ta tashi ta koma inda take da cikin aminci amma kuma kar ta canza wani a wurin to wannan ayan ana karanta shi ne amma ba aiki da shi gaira ka dajin ba tare da fitarwa ba hanu ay gaira mukhrijatin min maskanihinna kada fitar da su daga wuraren zaman su fa yana farajna idan suka fita bi anfusihinna da kanin su ma'ana matan ana gaya ma waliyan mamacin ne cewa kar su fitar da su sai sun gama irin waɗannan kwanukan da Allah ya ɗiba musu na wata hudu da kwana goma amma fa in farajna idan sun fita bi anfusihinna da kanin su فلا جناح عليكم باب ليفي أكنكو يا أولياء الميت يا ولي متتو فيما فعلنا cikin abin da suka aikata fi anfusihin na cikin kanun su min ma'rufin na ya kamata shar'an ka tazayyuni kaman yin ado wa tarkil ihdadi da barin takaba wa qadi nafaqati anha a cikin wannan wata hudu da kwana goma za a ba su abinci amma in ta ki zama har ta fita daga cikin gidan namijin ya marta to wannan ba laifin ku bane sannan abincin da ake bata ba za a bata ba a wannan hali wallahu azizun Allah buwaye ne fi mulki a cikin mulkinsa hakimun gwani fi sunihi a cikin aikinsa wal wasiyatul mazkuratu to ga nan ma wasiyan da aka ambata mansukhatun an shafe ta bi ayatul mirasi da ayan ga'adu wa tarabbus lahali da sauraron shekara shi ma an shafe shi bi ayati arba'ati ashhur wa ashara as-sabiqatu wanda aka riga aka faɗa al-mutaakhiratu wanda shine ya sauka mai jinkiri a cikin zaman nan a cikin saukan wa nuzulu sabitatun amma wurin wal sukuna wurin zaman tabbatacce ne laha agunta inda shafi'i a wajen imamu shafi'i rahimahullah Allah ya ji kansa yace dole ne a bata na'am to amma wajen imam malik ya ce idan wurin zaman nashi ne ko ya bada kuɗin haya shi kenan in ba haka ba ta bara amma shi imamu shafi ya ce ko nashi ne ko ba nashi ba dole a bata sai ta gama wannan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف هدر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يا تبت كما تندأك سكا متاع جيد سودادي يعطينه ودزاء باس بالمعروف ديا كماتا kamar yadda wancan da aka sake ta ba a yanka mata sadaki ba aka ce a dan bata wani abu to haka nan wanda ka aura ma kuna gida tare sai Allah ya kawo rabuwa ita ma a bata jin daɗi da qadril imkan haqqan nusiba bi fi'lil muqaddari alal muttaqin bisa ma tsoron Allah ta'ala karrarahu ya maimaita haqqan alal muttaqin ne liya ummal mamsusata ailan idza domin ya gama wanda aka shafe ta idza al ayatu sabiqatu don ayan da ya wuce a can baya na cewa a bada jin daɗi ga wadda ba a shafa ba ne to wannan ma wanda aka shafan kuna zaune a gida Allah ya kawo ƙarshen rabuwa to ka kwantar da zuciyanka ka yi haƙuri ko mai ta yi maka in dai ka rubuta shigan nan to ka ɗauko ɗan wani abu kuma ka bata dan ga zabi da ana bata yanzu za ta nema da kanta ga kuma zabin dai rashin mijiya ɗan ɗauki wani ne abu dai a bata kwana biyu ta lallashi kanta تتنبأ لعل أنا كذلك هكذا كما بين لكم كما ين أك بينا مكم ذكرا يبين الله لكم آياته ألا يبين مكم آي وينسى لعلكم كوكو تاجلون كوالورا ألم تر استفهام تعجيب يا رسول الله باكا غني أنا ما جاء النبي وانا بما ماكي وتشويق دبيجي إلى السماء ما بعده zuwa sauraron abin da zai zo a baya an yantahi ilmuka ya rasulullah saninka bai tuke ba ilallazina zuwa waɗannan kharaju min diyarihim da suka fita daga gidajensu wa hum ulufun su dubanni ne arba'atu mutum dubu hudu aw samaniyatun ko takwas aw asharatun ko dubu goma aw salasuna ko dubu talatin aw arba'una ko dubu arba'in aw sab'una alfan me yasa suka fita daga gidajensu hadaral maut dan jin tsoron mutuwa maqulu lawwan qaum wadansu mutane ne min bani isra'ila a ganin bani isra'il wa qada'un fi biladihim alloba ya auku a garen su fa barru suka gudu da lokacin da alloban ya ya sauka a garen su masu kudin suka wawware digidu suka gudu suka bar rauna na aka ita mutuwa aka ita mutuwa wanda zai rayu rayu to na waɗannan suka rayu can waɗancan da suka fita masu ƙarfi suka ji labari sai suka dawo kuma da suka dawo sai waɗanda suka yi sauraka ce ka gani da mun sani muwa mu gudun irin suwa ne kaga da suka gudu sukan Allah ya kiyaye su to ana nan sai alloban ya dawo sai duk garin aka gudu gaba ɗaya mutum dubu hudun ne ko takwas ne ko dubu talatin din ne ko arba'in Allah ya to mutuwan kuje gudu ko shikenan sun je sun sauka wani wuri gaba ɗaya Allah ya aiko mala'ika ya ce ce su mutu duk suka mutu gaba ɗaya gaba ɗaya adadin da suka fita nan don gudun mutuwa suka mutu mutane suka zo to ya za a yi mutum dubu saba'in kabari ya kai wannan dai abin da ya kyau mu yi katanga mu kiyaye su kan zago ka su zo su jimi aka kewaye su da katanga to an suna da wani annabi a wannan lokacin wanda shi ne na uku bayan annabi musa alaihi salam ana ce mashi hizkiru da ya zo zai wuce sai ya ga abin da ya faru ga bani isra'ila ya ce allah ya aka ya ta to ba suna gudun mutuwa ba a ina ma ta kore su kurin mautu ba ruwa na duk inda na ga dama zan kashe mutum Allah ya ce to annabi annabi ahizkilu yayi ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah ya ce to a tashi amma da suka tashi nan sun rayu sun rayu har suka mutu warin gawar suke yi duk tuban da suka sa tuban sai zama likafani tuttuban da suka za da an ce ma har yanzu yahudawa suna da wannan warin na tun asalin nan to shine Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaga abin da kenan ni ba ruwa duk inda naga na ba zan kashe mutum sun ma ahayahum sannan ya raya su ba da samaniyati ayyamin bayan kwanaki takwas har sun kumbura sun yi tima juma sai ga annabin Allah ya zo Allah ya ce to a tashi na fasa mutuwan أو أكثر بدعاء نبيه هزقيل بكسر الها ها- مهملة هزقيل والقاف وسكون الزاي فعاشوا سكراي سكراي دهرا زمني من أو أما فعليهم أثر الموت قول من متوانا تاردس لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن بذاس الأول ونتما بس يقوم لكفني in ya ɗauko wani kala ya sa sai ruwa- ba ruwan Allah sai koma likamani da an gan shi dai an gama tacce ba mutuwan kake tsoro ba to ga ta nan kawai da ka mutu ba wahala wa samarar haka din ya shuɗe fi asbalin har jikokinsu da ƴaƴa da jikoki to daga baya ne abin ya ɗauke amma har yanzu an ce akwai ɗoyin irin wannan na gawa a tare da yahudi inna allaha lazu fallin allah mai abokin falala ne alal nasi bisa ga mutane wa minhu yana daga cikin falalan allah hiya haula iraya waɗannan walakin na aksaran nasi amma yawancin mutane wa humul kuffar sune kafirai la yashkuruna ba su godewa wal qasdu abin nufi min zikri khabari haula'i ammatan labarin wannan a gaya wa annabi da al'ummansa tashji'ul mu'minina alal qital jaruntar da muminai akan yaƙi mana yaƙi ne abinda ake tsoro mutuwa ko to Allah ya riga ya magaya muku sabai ko wajen da duk kuka je yaƙi fa babu faduwa a ciki ko ku ci riba ko a ci riba a kanku in kun ci riba to shikenan kun samu jarunta kun dawo ba za a rena ku ba idan kun mutu kuma dama Allah ya kaddara muku mutuwan ko ba ku je za ku mutu kuma aljanna za ku je saboda haka kar mutum ya ce ai ni kan je yaki ba zan mutu ba a'a Allah ya ce a gaya musu ga waɗansu can sun guji mutuwan ma na bi su har inda suke na'am Na wa qatilu fi sabilillah kun yaki to kaga shi yasa aka kawo wannan aya daga karshe bayan an gaya musu ga abin da wasu suka faru to ku musulmai ku yaki mu'minai fi sabilillah saboda ɗaukaka addinin Allah wa'lamu ku sani annallaha sami'un li aqwalikum Allah mai jin maganganunku ne alimun masani bi ahwalikum da halayenku fa yajazikum kuma zai saka muku من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين man zalladhi yuqridu Allah wa zai ba Allah rance min faqi malihi fi sabilillah ya ciyar da dukiyansa saboda Allah qarlan hasanan rance mai kyau bi an yunfiqahu lillahi azza wa jalla ya ba da shi don Allah an ɗibi nafsin da daɗin rai idan yayi haka fayudha'ifuhu wa fi qira'atin fayudha'ifuhu ya ninka masa ko ya ninninka masa al'afan kathiratan ninki ninki mai yawa min ashirin daga goma ila aksara zuwa mafi yawa min sabi mi'atin daga ɗari zuwa ɗari bakwai kama saya ce wannan ayan yana nuna falalan Allah zuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ina ce marashi shi yake neman a bashi sadaka ko to Allah bai da shi ina ce in kaga mutum yana neman rance bai da shi ne ko to Allah bai da shi ya ce wallahu wal ganiyyu wa antumul fuqara amma sai ya ambace shi rance domin shi bashi wallahu alamu sadaka idan ka bayar baka kaunan ya dawo in ka bada sadaka baka ka san ba zai dawo ba ko ya koma wajen Allah to amma Allah yana son ka bada sadaka sai ya ce ka bashi rance don ya nuna maka zai fi mayar maka baya da shi ne ya ce ka bashi rance to shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa a hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana Allah zai tsaye da mutum gaba gare shi ranar kiyama ya ce bawana na yi rashin lafiya baka gaishe ni ba bawana na nemi ka ce da ni baka ce da ni ba bawana na nemi ka shayar da ni baka shayar da ni ba sai ya ce ya ubangiji ya zan je in gaishe ka kana rabbul alamin sai ya ce a bawana wani ya yi rashin lafiya da ka gaida shi da ka same ni a gonsa Allah ya zan ciyar da kai kai ne rabbul alamin ya ce a'a wani ya nemi ka ciyar da shi ka ki ciyar da shi da ka ciyar da shi da ka same ni a wurinka Allah ya zan sa shayar da shi ya ce a'a wani ya nemi ka bashi ruwa ya sha da ka shayar da shi wallahi da ka same ni a wurinsa to ka dubi Allah kana miskini Allah yana nema wajenka ka bashi kuma yace zai ninninka maka zai ninninka maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yi isra'i da miraji da shi sai ya samu a rubuce a kofan aljanna a sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi samaniyati ashara idan ka bada sadaka za a baka goma amma idan ka bada rance za a baka sha takwas sadaka za a baka lada goma rance za a baka sha takwas sai ce ma jibrilu ajaban ya sadaka da mutum ya bayar liwajihillahi ba za ta komo gare shi ba rance kuma za ta komo gare shi rancen ya zamo ya fi lada sai ce na'am ai mutum da yawa akan yi sadaka a kansa lokacin da aka bayi sadakan bai da bukatan abu an baka dama kana da shi baka da bukatan abu amma rance duk wanda kan ga yana neman rance ba mai neman rance sai mabukaci ba mai neman rance sai mabukaci saboda haka ladan ba da rancen ya fi ladan sadaka din inda ka ba lillahi lahi ba nawa zaka kara mu akai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wataala ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai ka kara mini ka kyara mu noma na sai ayan sadaka ta sauka shine Allah ce masalul ladina yumtikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambata sabana sanabila fi kulli sumbalatin mi'at mi'at mi'atu habba sai ce Allah ka kara mini Allah ka kara mini wato farkon abin da aka fara saukar ma annabi kenan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha annabi ya ce bai yi mun ba a ƙara masa habbai na Allah ya ce to shi na ƙara musu idan suka ba da ɗaya in na ga dama sai in ninninka in ninninka har ya kai ɗari bakwai har ya kai dubu bakwai kowa ya san irin wannan kyauta yanzu manomi ran da aka yi ruwan shuka in zai je da iri a bayan keke yake zuwa da shi ko a mashin ko a hannu to ran da zai ɗebo fa yawwa sai ya yi gayya ko ka je ma kwara ɗaya Allah ya fito da ita yanzu zangan miyan gero kawai in ka ce ‘ya'ya nawa za ka samu daga ƙwaya ɗayan nan. To Allah, annabi ya ce a ƙara mashi, shi ne Allah ya ce, to man zallazi ya ƙudurin Allah ƙarfan hasanan fai za a yi al'afan kathira, har zuwa ɗari bakwai. Annabi sallallahu alaihi ya ce, a'a, Allah ni a ƙara ma al'umma na. Allah ya ce, inna man ya faruwa fasabiru na ajirahun min ghairi hisabin. To wani ma idan na mutum ya yi haƙuri ya ba zan ta bashi in ta bashi ba lissafi. Sai manzon Allah ya ce, ralitu ralitu Allah yanzu kan yayi mun yayi mun yayi mun. To ala kulli halin lallai ne mutum ya samu lokacin da zai dinga ba da sadaka yana bayarwa Allah kake baranci anan da ilal malai nam wa ila ibu ala afan kabira wallahu yaqbilu Allah yana rike arziki amman ya sha ga wanda ya so iftila'an dan jarrabawa wani yayi ta nema yayi ta nema Allah ya ce ba zan baka ba wani tun safe in ya fita kasuwa har dare Allah ya ce ba zan baka ba ni na ga dama rike sunana ne alqabilu wa yamsudu Allah shi yake yalwatawa sunana ne albasudu idan Allah ya ga dama ya tajalli a kanka da alƙabilu duk abin da ka nema sai ka rasa in ya ga dama ya tajalli da kanka alƙabilu albasudu sai ka zab komi naka face face ya yalwa in ya ga dama ya yi tajalli a kanka da almu'izu sai ya ce wani wani wani in ya ga dama ya tajalli a kanka almuzillu sai ka zama kaskantacce kowa na kinka Allah ya ce duk ni ne ke yin haka duk ina yin haka ne imtihana idan Allah ya kuntata maka arziki ka gone ma Allah lafiyan da ya baka nawa za a so amma dai kana ci kana sha kana shan iska wanda iskan da kake sha din nan da za a rike shi kowa da kowa da mai kudin da mara kudin kowa sai ya sha wuya yawa saboda ka kayan Allah yafi kowane kaya arha kayan Allah ba yafi kowane kaya arha yafi kowane amfani yanzu ruwa yafi komai arha yafi komai arha yafi turare yafi fanta arha saboda na Allah ne iskan nan da kake sha na Allah ya fi iya kwandishan arha ya fi banka arha ko to Allah subhanahu wataala ya ce to ina yin haka ne don in jarabe ku wa ilaihi turja'un zuwa gare shi ake mai da ku fil a cikin lahira bil basi da tashin kiyama fa yajabikum ya saka muku bi amalikum da ayyukanku alam tara ila al malai min bani isra'ila ya rasulullah baka ga waɗansu mutane daga cikin bani isra'ila ba min badin Musa bayan zuwan annabi Musa alaihi salam bayan mutuwarsa ai ila qissatihim baka ga kissan su habarin da kalabanin su ba idh qalu li nabiyyin lahum huwa shamuil lokacin da suka ce ma annabin su sunansa shamuil iba aslana malikan ka ta ka aiko mana ka tsaida mana sarki nuqatun ma'ahu fi sabilillah wanda za mu yi yaƙi da shi saboda Allah tantazimu fi bihi kalimatuna wanda kalmar mu za ta tsaru wa narju mu komo ilaihi zuwa gare shi dan zamanin bani Isra'ila idan aka yi annabi sai a yi sarki shi annabi shi ke karɓo umarnin Allah sarki kuma shi ke zartarwa to a lokacin nan suka ce ma annabi shamil lallai a yi mana sarki mana don matsayi da al'amarin mu kalmar mai tsaro alan nabi wa hallahum annabi ya ce musu hal asitun in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu asaitum ko asitun kai yayi kusa in an rubuta muku yaki Allah ku tuqatilu ku ki yakin khabaru asa wal isbhamu li taqrir tawqi wa cewa hal don Allah ya tabbatar da abin da zai aku kenan qalu suka ce wa malana Allah na qatila fi sabilillah me zai hana mun yaki saboda ɗaukaka kalmar Allah gashi kuma wa qad ukhrijna ga ma dalilin da zai samu yaki an fidda mu min diyarina daga gidajenmu wa abna'ina da ƴaƴayenmu bi sabihim wa qatlihim an kame su an kashe su wa qad fa'ala bihim zalika qaum jalut mutanen jalut suka yi aiki suka aikata ka da su qalu suka ce to la mali alana ba abin da zai hana mu minhu ne ga yin yaƙi ma wujudi mufdalihi tare da samu abin da zai sa ayi yakin qala ta'ala Allah ta'ala ce falamma kutiba alaihimul qital da aka rubuta musu aka jabta wajabta musu yaki tawallaw anhu suka ji tsoro suka juya illa qalilan sai kankani minhum daga cikin su wa hum alladhina abaru nahara sune wanda suka ketare kogi ma daluta tare da daluta kama sai ya ce wallahu alimun bizzalimin Allah masanin azzalimai ne فمجازيهم يساكا مسني وسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي يروكي ربه بنجنسا إرسال ملك أيقو دسركي فأجاب ملك فأجابه يأمسى مسا إلى إرسال دالوت زوى أيقو دالوت إذا مسركنسو وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي النبي سيتي مسو الله يا امشي روقونكو إن الله قد بعث لكم دالوتا الله يا تورو مكو دالوتا يا زما ملكان سركي قالوا suka ce anna kaifa yakunu lahul mulku alaina ya ra'aya ce daluta ya zama sarki akan mu sannan kuma yuta sa'ata min al-mali min wa nahnu ahqu minhu bil mulk mu muka bi cancanta da mulki mino da gare shi li'annahu laysa min sibdil mamlaka dun ba daga cikin jikokin sarauta wala nubuwa ba daga cikin annabta kana dabbagan awra'iyan dama mai jima ne majemi ne haka Allah ya so kuma yace ya zama sarki au aura'iyan ko mai kiwo ne sannan kuma ga wata lalura in ji su walam yuta sa'atan min al-mali ba a bashi dukiya mai yalwa ba yasta'inu biha ala iqamatil mulki wanda zai taimaka da shi bisa tsaye da mulki qala an-nabiyyu lahu annabin yace masu inna Allah fastafahu Allah ikhtarahu ya zabe shi lil mulki ga mulki alaikum akan ku wa zadahu basdatan bil ilmi ya kara masa yalwan jiki ya zama mai kwarjini fil ilmi a cikin ilmi wa jismi da jiki wa kana a'lama bani isra'ila sai zama mafi sanin bani isra'ila yawma idhin yayin nan wa ajmalin mafi kyansu a tamnomin mafi cikansu halkan halitta wallahu yuti mulkahu Allah yana ba da mulkinsa ga man ya sha wanda ya so ita a ba da shi la tirala alaihi wallahu wasi'un Allah mai yalwan falalansa ne alimun masani bi man huwa aduhu wanda shine yafi dacewa halin da huwa da bija da shi wa qala lahu nabiyyu وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تامله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده على الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
وقال له النبي النبي سيتي مسلم ما طلبوا آية منه آية suka nemi aya ala mulki bisa mulkinsa inna ayata mulkihi an yatiya kuma tabutu ayan da za ku gane Allah ya zaɓe shi shi ɗano da ya zama sarki a kanku to akwati zai zo muku a sunduku kana fihi suwarul anbiya surorin annabawa yana cikin akwatin an Allahu ala adama ya saukar da shi annabi adamu annabi adamu da zai du duniya Allah ya bashi wani akwati akwatin nan duk annabawan da za su zo akwai taswirin su a ciki to idan suka shiga cikin wani tsanani ko wani fari haka ko za su je yaki in suka ga za a ci su da yakin sai su ɗauko wannan akwatin su sa a gaba idan sun sa akwatin a gaba sai su samu galaba to daga baya sai suka walakanta akwatin sai Allah ya turo amalikawa waɗansu kabila ne suka yaƙe su suka ɗauke akwatin sai zama duk abin da suke sawa a gaba su ce na sanan babu ba kuma yadda za su yi su je su karɓo wannan akwatin to anan ne da Allah ce ya naɗa masa ɗalu to ya zama sarki suka ce ba zai daba me aya Allah ya ce to za ku ga akwatin ya zo to sun taru kenan bayan naɗa shi sarki Allah ya canza kamarsa ya ƙara mashi kwarjini ya ƙara masa ilimi suna ce ai ba ɗan sarauta ba ne ba jikan annabawa ba ne Allah ce haka nake so in ga kayana to da ya zama haka suna zaune dole su yadda Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suka ɗauko akwatin daga can inda aka ajiye a cikin amalikawan suna zaune kawai sai akwati ya zo ya faɗo ya zauna a gaban shi ɗalutu din wa kanu yasabtuhuna bihi ala aduhi wa yuqaddimuna suna gabatar da shi bil qitali a cikin yaki wa yaskununa suna natsawa ilaihi zuwa gare shi in dai ga akwatin a gabansu sun san ba wanda zai yi garba a kansu kama qala ta'ala fihi sakinatun dumanin liqbulihim liqlubihim idan dai har akwai akwatin akwai natsuwa a zuciyarsu man rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatun raguwa mimma taraka ali musa wa ali harun da raguwar abinda mutanen musa da haruna suka bari ai taraka huhuma wa hiya a cikin akwatin akwai na ala musa takalmin annabi musa wa asahu da sandansa wa amamata harun da rawanin harun wa kafizun da kafizi gudanar mannu din nan da ake saukan masu wanda ake kawo musu daga saman nan kana yanzu alaihim wanda yake sauka a kansu wa rilalul arwa da karyayyun allunan da annabi Musa ya dawo wajen munajaci da Allah aka ce mashi Musa samiri ya jirkita mutanensa yanzu yana cewa annabi haruna me yasa baka bi ni ba saboda fushi ya jefar da allunan allunan suka karere to duk suna cikin wannan akwati ya za a yi a kawo wajensa ta hamiluhul mala'ikatu mala'iku za su ɗauko halin min fa'il ya ci inna fi zalika a cikin wancanan kal ayatan akwai aya lakum gare ku ala mulki bisa mulkin sa in kuntum mu'minina in kuna da imani fa hamalatul mala'ikatu mala'iku suka ɗauko bainas samai wal ardi suna zaune sai ga akwati na tafi ba a sama ba ba a ƙasa ba wahum yanzuruna ilayhi suna kallansa hatta wala'atuhu inda taluta har suka aje shi a gaban ɗalut fa aqarru suka yi kirari suka tabbatar da mulkin sa wa tasara'u suka yi rige rige ila jihadi zuwa jihadi fa khatara min shababihim 70 alfan shi ɗalut nan ya zabi mutum 70 samari din su falamma fasala ɗalut bil junudi yayin da ɗalut ya fito da runduna min baitul maqdis wa kana harran shadidan Allah ya kawo zafi mai tsanani wa dalabu min hurma suka ce ga zafi suna neman ruwa Allah ce inna Allah mubtalikum bi nahari to ga ruwa kuna son ruwa ko to Allah zai kama ku jaraba zai jarabce ku da korama li zahar al mudi'u minkum wal asi din ya bayyana a cikin ku waye zai bi waye zai saba wa huwa bainal urdun wa falastin ba tsakanin jordan ne da falastin wannan ruwan faman shariba minhu falaysa minni kana jin kishi kishi ya kai inda ya kai kamar zaka mutu sai ka ga ruwa kuma aka ce wai karkasha wanda ya sha falaysa minni ba mutane ai min atba'i daga mabiyana wa man lam yan'am wanda bai dandanin ruwan ba fa innahu minni to lalle muna tare da shi illa man yaktarafa gharfatan sai dai wanda ya kamfata daya anya kana jin kishi ga ruwa mai dadi a ce wai ka kamfata daya ya ishe ka a'a Allah ya kawo jaraba ga bani Isra'ila garfatan ko gurfatan bai da idanunsa faktafa biya in yi su da ita shikenan walam yazid alaiha fa innahu minni muna tare da suka zo fasharibu minhu suka sha da yawa da yawa da yawa suka saba umarnin Allah da manzansu lamma wafu yayin da suka zo masa duka sarfin da yawa illa qalilan sai kankani minhu daga cikin su faktasaru sun takaitu din alal gurfati bisa kan fata daya ruya an yi ruwaya annaha cewa kan fata ɗayan nan ka fatuhun ta ishe su lishirbihim na shansu da dabbobinsu wa kanu salasa mi'atin wa bil'ati ashira a cikin mutum dubu saba'in ɗin nan waɗanda ba su sha ba kawai mutum ɗari uku da goma da go- da goma sha uku wala ma ja wazo yayin da ya ketare huwa shi wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka ba da gaskiya tare da shi wa humul ladina tasaru ala al-ghurfa su ne wanda suka takaito akan kamfata daya qalu ay alladina shadu wanda suka sha dai wannan sai tsoro ya kama su suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi ba mu da karfin yakin jaluta da rundunansa ai bi qitalihim wa jabnu suka ke suka ji tsoro wa lam yujawuzuhu ba su ketare shi ba qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah waɗannan da suka yakinin cewa za su gamu da Allah bil basi da tashin kiyama wa humul ladhina jawazuhu shine wanda suka ketare shi suka ce kam min fi'atin qalilatin da yawa min jama'a ka ita din kankanwa galabat tarin jafi atan kasiratan jama'a mai yawa bi idnillahi da nufin Allah na wallahu ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri bil auni wan nasr da taimako da nasara ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولما برزوا yayin da suka fita lijaluta ga jaluta wa junudihi da rundunansa ai zaharu li qitalihim wa tasafu suka yi safu qalu suka ce rabbana afrig alaina sabran Allah ka zuba hakuri akan mu wa sabbita damana ka tabbatar da duwadin mu bi taqawiyati qulubina da karfafa zuciyoyin mu alal jihad bisa yaki sunna ka taimake mu alal qawmil kafirin bisa mutane kafirai fa azamu wanda aka fara yaki suka karya kafirai abokan gaba bi idnillah bi iradatihi da nufin Allah wa qatala daud daud ya kashe jalu jaluta wa kana fi askari dalut yana cikin sansanin dalut shi daudan nan an ce isha shine mahaifinsa yana daga cikin lundunan dalutu ‘ya'yansa goma sha uku ne shi isha ɗin ƙaraminsu shi ne dawudu alaihissalam ima kiwon tumaki yake yayin da ya fita wata rana cikin kiwon sai ga wani dutse sai dutsen yana kiran shi ya dawudu ɗauke ni ni ne dutsen haruna a cikin daji fa ya ɗauka yana wucewa sai ga wani dutse sai ce ɗauke ni ni ne dutsen annabi musa sai ya ɗauke shi yana wuce ya ga wani dutse sai ce ɗauke ni ni ne dutsen ka wanda zaka kashe jaluta da shi ya ɗauke shi waɗannan duwatsun guda uku sai ya sashi a cikin jakansa duk ba wanda ya sani sai Allah ya sanar da shi tun wannan da aka zo aka yi sahon yaki Amilu ya ce to wanda duk ya kashe da wanda duk ya kashe wannan jarutan nan za mu bashi matsayi babba zan yanka mashi mulki na zan bashi kaza zan bashi kaza duk a cikin jama'a aka rasa wanda zai iya fitowa shi annabi Dawud bai ce komai ba sai ce to a kawo mashi wani mai duk wanda aka sa mai a kansa man bai narke ba shine zai kashe wannan jalutu ne duk wanda aka sa sai mai ya narke duk wanda aka sa sai mai ya narke da aka dokan annabi dawud alaihi salam ana sa man akai sai ya narke ba sai yace to kai ne zaka kashe shi yace bi idnillahi kuwa bi idnillahi sai ya dauko jakansa sai ya bude ya dauko duwatsun nan da suka yi masa magana dutsen yace yace bismi rabbi ibrahima bismi rabbi ishaqa bismi rabbi yaquba sai ya hada su sai dutse suka hade gaba daya sai ya dauki dutsen sai ya jefi jalutan nan sai ya kashe shi to lokacin kenan shi da Allah ya so shi da sarakunan da annabin ya rasu da sarkin ya rasu aka hada mashi gaba daya ya zama sarki annabi wa sabbi ta kana mana wa sunna ka taimake mu ala qawmin kafirin ma zaunu illa wa qatala daud jaluta wa atahu Allahul mulka Allah ya ba Dawud mulki a cikin bani Isra'ila wal hikmata hikima annubuwata ba da mauti Shamuil bayan mutuwan Shamuil da Daluta ولم يجتمع لأحد قبله بس تبتا ruwa akan wani mutum kamin annabi Dawud ba kamin zuwan Dawud sarki akan yi daban annabi daban amma shi sai Allah ya ce an hada maka Shamuyu ya mutu ka zama matsayin Shamuyu annabi Dawud ya mutu sarki to kai ma ka zama annabi sarki shi yasa ya zama dukkan haddabobin duniya suna jin daɗin muryar annabi Adam ba a taɓa yin mai murya annabi Dawud ba a taɓa jin mai murya kamansa ba lokacin yana karatu tsuntsaye ke kewaye shi suna jin daɗi wata na mulkon hikima wallama ya sanar da shi min ma ya sha daga abin da ya so ka sana'ati duruwi kamar yin sulke wa man dake tsayir yana jin maganar tsuntsaye wala wala da fuqullahi nas ba lahum bi bali in ba dun tun kudewan Allah mutane sashi da sashi ba bazanin ba'alin minan nas lafazadatil ardu da ƙasa ta ɓaci bi ghalabatil mushrikin da rinjayen kafirai wa qatlil muslimin wa tahribil masajid rushe masallati walakin Allah amma Allah zu fallin ma abokin falala ne alal alamin akan talikai fa dafa ba'dhum yatunkuda sashin su da sashi tilka hadhihi al-ayat wannan ayoyi da muke karantawa ayatullahi natluha alayka ayoyin Allah ne muke kissanta ka akan ka ya Muhammad bil haqi da gaskiya bi sirki wa innaka tabbataccen magana haqiqa la min al mursalin kai kana cikin manzanni at-takidu bi inna wa gaida ya raddun an yi raddi ne li qawlil kuffari banin kafirai lassa mursalan kai ba manzo bane alhamdulillah
a wannan wata mata ne aka ba ta ajiyar kwai da aka ba ta ajiyar kwai sai tana ɗiba a hankali tana ci wannan kuma yana da yawa ta kare har sai gama da kwanna to wai shi ne ma ya cike tunani wai za ta bari Allah ya gabata mata da Allah ya gabata mata ko za ta bai mai kwan ai Allah bai gafarta haƙƙin wani ajiya aka bata amana aka bata ba kuma sacewa aka yi ba sai ta biya mai kwan in kuma ta gaya mata gaskiya ta ce ta yafe mata shi kenan wannan kuma ya tafi neman ilimi ne ba tare da izinin iyayen shi ba wai ya hukuncin wannan ilimi da ya nema to neman ilimi wajibi ne akan musulmi da musulma dole ne a nemi ilimi idan ya nemi ilimi ya nemi izini suka ki ya sake neman izini suka ki ba kuma wani dalili mai karfi in ya tafi kan ya saba masu in ya dawo sai ya nemi ya ba su hakuri ya ce ku yi hakuri ku yafe mun ku yi hakuri ku yafe mun abin da nayi ban kyauta ba ku yi hakuri amma a wajen Allah dai yayi abin da ya wajaba a kansa ya nemi yardan su ya ta lallashin su yayi abin da Allah zai sa su zuciyarsu ya taushi daga can ma ya dinga aiko da wani abu wani abu nan yana dan sanyaya zuciya har ya samu yardan su wannan gado ne aka bar musu gadon nan yana da yawan gaske sun yi sun yi yayyin su da yan uwansu manya talaba musu amma sun yi to ya za su to ai akwai shari'a sai a kai shari'a su ko manyan su ji tsoron Allah kar su dukiyar marayu in sun ci dukiyar marayu wuta suke ci a cikin cikin su in ji Allah إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن جاء الله كرك يدّا haƙƙin maraya ya hau kanka raba ka bashi abin shi idan kana da hannu a kansa ka sa mashi a banki ka ajiye masa ko ka ce ga naka in ba ka da hannu a kansa Allah ya sani dai ka bashi kudin arziki dai bai sa kudin gado ba cika arziki da shi ba sai kudin da ka nema in dai na gado ne lalacewa yake yi ka ba su in ma lalacewa abin da ya dame ka a wannan shi kuma ya sha azumi ne ya sha azumi ko kuma zai ciyar to shi ne maimakon ya dinga ya ciyar da shi kamar musu zai dinga ba wa mutane sai yana dafa abincin ya sa faranti guda zai gara yara to ya hukuncin wannan yake to wai da ya sha azumin da gangan ya sha lalura ya sha zai ciyar din nan to abin da aka ce ya bada mudu shine ya kafara amma in ya taimaka ya dafa ya ba wanda ba su da shi to ai yayi ai ba a ce bai yi ba amma fa kar ayi a maja a ciki ya raba rabin mudu ya ce ai dun na dafa farin ciki amma da za ka yi abin da shari'a yi ka bada mudun mai dafawa ya yi ya dafa ya fi wannan kuma yaya hukuncin matar da yake mijinta zai gaya mata magana kowane irin magana ya gaya mata gaskiya ba ta da shi abin ta gida ma shi ne za ta yi mene hukuncin da la'ananniya ai dole ne ta bi mijinta in ba ta yarda da mijinta ba ba za ta yarda da shi saboda in dai har za ta yi abin da ta ga dama misali ta ce za ni anguwa za ni gidan gogowance daga can ta dawo ta ce na kara na je gidan maki- wance to ta la'ana ne inda ta kara din la'ana ne inda ta kara an ce wani bawan Allah yana tare da matansa salihi ne sai ta ce za ni je gidan wance in dawo da ta dawo ta ce kaga ko da na je gidan wance na karasa gidan wance ita kan karasa to na sake ki ta ce akan nan wannan ce eh ah to ai la'anan ya ne ke zan yi dan kawo la'ana a gidana sai za ka yi hatara mata su dinga biyayya abokin zaman ki shine ki nemi aljannan ki a karkashin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an umurce ni wani ya ma wani sujada da na ce mace ta yi ma mijinta sujada dan girmamawa da biyayya to in ko ba girmamawa ba biyayya ai la'ana Fati ala salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق الناس لك بالحق والهادي إلى صراط المستقيم والعلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك سلام على رب العالمين sallallahu alaihi wa sallam